الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ويحق الله المسلمين وكبر مؤمن الجمعة أنا مغنى كان أبو بيو farko shi ne zikirin mauti wa fisarin amal tuna mutuwa da kuma takaita buri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa sahabbansa cewa babu abin da zai halaka karshen al'umma sai ruwa da kuma dogon buri da yawan bacin rai da mutane suke fama da shi bakin ciki da mutane suke fama da shi damuwa da mutane suke jefa kansu a ciki da yawan rikici da yake hawa kan ɗan adam malamai suka ce ba abin da yake jefa shi cikin wannan da ya wuce burin amal shi ne dogon buri duk wanda yake da buri mai tsawo da babu ko shakka ya san yaushe wahala a rayuwarsa zai kare ba sani ya ku bayan Allah lallai dukkan ku baki daya za ku koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya zama dole kana so ko ba ka so wannan duniya za ka fita a cikin ta domin Allah maɗaukakin sarki ya katse rayuwar kowane halitta da mutuwa a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kullu man alaiha fani duk wani halitta mai rai da yake bayan ƙasa Allah ce zai kare mutane duka za su mutu mala'iku duka za su mutu aljanu za su mutu mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala su ma za su mutu saboda Allah ce kullu nafsi za'iqatul maut duk wata rai za ta danta da zafin mutuwa ashe babu wani wanda zai saura sai Allah maɗaukakin sarki kamar shi ne farko kafin kowa haka kuma shi ne zai kasance ƙarshe a lokacin da kuma babu kowa ya ku yan uwa musulmi lallai maganin mutuwa magana ne na gaskiya babu abin da ya halaka mutane kamar yadda muka ambata sai abin da ya shafi ƙurin amali shi ne dogon buri أكثر بكاء أهل النار سوف ولعن wasa. da yawan kukan da ‘yan wuta suke yi a cikin wutar jahannama dalilinsa shi ne dogon kuri ya ce gobe zai tuba mutuwa ya gifta tsakaninsa da kaiwa wani yana da niyyar tuba da yamma mutuwa zai shiga tsakaninsa da wannan tuba domin mutumin da yake da tunanin cewa zai kai gaba babu ko shakka za ka same shi da kyawun aiki ba kamar yadda suke cewa ومن أطال الأمل أساء العمل يوم mutumin da ya tsawaita buri da kuma za ka samu yana munar aiki da babu ko shakka dogon buri halaka Allah ya faɗa wa mata dare nafsun ba za ta fi gadan ba ta dare nafsun ga ayyar arzai ta mutu ba wanda ya san me aka shirya masa gobe ba wanda ya san a ina ne zai mutu wanda ya sa sa'ad ibn abdullahi tusturi ya ce son zuciya da irin ta ɗan adam ya ce zai tuba gobe ko ya ce zai tuba jibi wa uwa na ya ko goban ba naka ba ne ba jibin da kake tunani shi ma ba naka ba ne ba Allah ya ce ku yi sadaka daga abin da muka azurta ku tun gabanin mutuwa ya zo madayin ku sai ya koma yana cewa rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangiji ina ma ka mun jinkiri zuwa wani lokaci ɗan kankani ba a sadaka don yi sadaka wa hukumi na sadadina da zanto daga cikin mutanen kirki malamai suka ce me yasa cikin dukkan ayyuka na alkhairi bai zaɓi wani abu da yake so ya yi ba sai sadaka domin lokacin rayuwarsa ta kame ya kuma leka ya gani babu wani aiki da yake zabe wa ɗan adam garkuwa a ranar alkiyama kamar wannan sadaka yasa bai ce sallah zai ba bai ce zai azumi ba ka ba da dama da je aikin hajji sai ce fa as sadaka zai sadaka domin domin a duniya shekai ya saka masa rowa ya tsoratar da shi da talauci yana tsoratar da shi da wahalar rayuwa bai taimaki addini ba to yanzu ga shi ranar ta kare masa ya kuma duba ya gani ba wani abin da zai iya daidaita alaƙarsa da Allah sai wannan sadaka shi ne ce fa as sadaka Allah ya ce wa rayu akhiru Allahu nafsan idza jaa ajalu babu wata rai da Allah yake mata jinkiri a lokacin da ba ta kai da haka mutum yana iya yin abu ne a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗiba masa idan wani lokaci ya wuce to ba wani sararawa kuma da Allah maɗaukakin sarki zai sake yi wannan adam Abdullahi bin Umar ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya rike kafaɗa na yake cewa da ni yabna Umar kun fi duniya ta annaka gari in dai kana so ka mori rayuwa ta duniya ka ɗauka kai a cikin duniyan nan ba kuma wanda kuma ita ce magana ta gaske dukkan wani mai rai da kake ganinsa a duniya zama bakon taki kuma kowa ya san wani don ba kai aka fara yi ba ina magabatan ka wata rana a umar umar abdulaziz yake cewa da wani mai wa'azi kamun wa'azi ya ce masa ya amiral mu'mini abu ne zan gaya maka shi ne ka tuna daga kan mahaifinka har kan annabi adam ba ɗaya da ke da babanka ya mutu baban babanka kakanka na uku na uku na biyar har ka isa kan annabi adam kai da safa wannan in dai mahaifinka yanzu ya rasu ina mahaifinka ina wanda ya haife shi ina wanda ya haife shi duka sun tafi wanda yake nuna cewa kowane mai rai a duniyan nan zama yake na bako me yasa annabi ya kamanta rayuwar dan adam da bakunta saboda shi asali bako baya gasa da mutanen gari da yake bakunta wannan shi ne tafiya bako bayan ce bari ya rushe nan bari ya gyara nan bari ya rushe nan bari ya gyara nan abdullahi bin amr bin al-as annabi ya wuce shi yana gyara danga an yi iska iska ya kwantar da dangan nasu yana gyara ya ce masu mai kake yi cikin gyara danga ne ita al'amarin kiyama ya wuce ba lokacin da za ka zo kana gyara kanka nabi na nuna masa kusancin tashin kiyama kaga dan da yake gyara ita al'amarin kiyama ya wuce yaushe za ka zauna kana gyara danda bari ka rushe nan ne ka gyara ka rushe can ka gyara a ɗabi'an bako baya gasa da mutanen garin da yake bako duk tunaninsa yana yaushe zai koma inda zai to rashin ɗaukar kai a matsayin bako shi ke jefa da adam a cikin rikici ko bai wuce ka hanya mutumin da zai tsallaka hanyar mai haɗa shi da nemo zai zauna a kan gaban ka kake tafiya ne da aka ce kowane lokaci za a iya yi to ka za ka nemo ko ka zauna ana ka bari Abdullahi dan Mas'ud ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bacci akan taburma na kaba ko da ya tashi safai suka gabir jikinsa ya yi zana suke ci ya kamata ka sama maka shimfiɗa ce kuma bai da shimfiɗa mutumin da ya tsaya hutu a inuwar bishiya matafi yau shi samu lokacin da zai shimfiɗa wani shimfiɗi a ƙasa na ya ɗauki kansa a dume zan tamkar ba daga gabin roba daga cikin abin da ya fahimta na wasiya annabi alaihi salatu wasalam ya ce to ya gane idan amsai ta falatar tabbare masa in dai Allah ya sa aka yi yamma da kai kada ka yi lissafin cewa gari zai waye kana cikin masu kai in dai aka yi yamma da kai wani magana abu da za a ce wa unda nafsaka fil mauta ka irga kanka cikin gawar da za a buɗe makabarta da safar su wannan magana ko ka ji ka yadda zai iya faruwa da kai ya ce in ko gari ya waye maka ka dinga gani cewa ba za ka kai yamma gari ya waye kar ka ɗaukar za ka kai yamma abu da za ka rabu ya ba ku hannu idan ya ka wuce da gawa da safe yakan ce ku ta kuma da yamma za mu zo inda kuke in ya ga gawa da yamma yana cewa ku je da safe za mu zo mu tare da ku wannan bai ita ce gaskiya da ɗan adam yake kauce ba ka yadda ko ba ka yadda ba wallahi wannan rana zai zo sa kai kuma zai faru da kai kana so ko ba ka so wannan yasa malamai suke cewa dukkan mutumin da ya yawaita tunanin mutuwa ko kankanin abin da yake da shi ya gashi yana da yawa abin da za ka ci har gobe mutumin da ba da zai kai gobe an jiga yana da arziki tun da baka tunanin gobe don haka magabatan mu na kwarai ba su da dogon buri akwai sayyidina Umar radiyallahu anhu malaman tarihi suka ambaci wannan kisa akwai ɗansa cikin kanan yaransa kayan da yake jikinsa duniya ya ki faci ta koya yara abokai suna yawan goranta masa ba da muka yana shugaban musulmi na duniya duka shi wannan shi ne sutura da kake sawa abun ya yi yawa sai zo samu mahaifin su ce ta abin da jama'a su ne sai na umar sai wannan magana ya tasiri a ransa domin ya hau ne karami zai iya bata masa tunani ya tura wajen ma'aji ya ce a bashi rance daga cikin baitul mali in wata ya kare a cire abin da aka ranta masa cikin albashin da ake biya wannan ma'aji sai turo masa da takarda shi ne shugaba in ya ce a bashi na a bashi amma yana tambayarsa shin yana da samun rayuwarsa zai kai wata ne da har yake neman a bashi wani abin da sai karshen wata biya in ya bashi amsa a kan wannan sai a cire kuɗi a bashi ya ce wallahi bai amintu cewa lokacin da yake magana ma zai riske ta ba lokacin da yake ci ba da tabbacin za a gaba shi bari karshen wata ya ce ba yaro ya haƙuri karshen wata in mun samu sai a baka ya haƙura ba ya jin cewa rayuwarsa za ta iya kai karshen wata magabatanmu na kwarai ba su da buri mai tsawo an ce wasu mutum uku cikin magabata sun zauna suke tattauna buri na mutane ɗaya daga cikin su ce wallahi ba a taba sallan juma'a da shi ba a ce na tunanin juma'a da za ta zo gaba za a yi ba shi wannan da biyu ya ce masa Allah ya da Allah ya tsare mu ya buri irin haka zuwa kana da burin sati guda ya ce ban taɓa wata sallah ba a ce ina da nan gaba ba za a yi da ni ba da an yi azahar ya take la'asar na yau ba da ni za a yi bai taɓa burin sallah biyu gaba za a yi da shi ba na uku sai ya ce masa kana aibanta dan uwanka a buri alhali inna amalaka na tsawir kai ma burinka na da yawa har yanzu kana da samun sallah gaba ba za a yi da kai ba ya ce ni ku ban taɓa shiga sallah ne tsammanin zan iya tafiya da rai da na yi kabbara ji nake yi ƙarshen wannan sallah mutuwa ce ba abin da ya gyara musu rayu su sai wani ba abun da suke tunani da ya wuce makoma amma ko a yau da yaran da manyan da dattawa da tsoffi da masu lafiya da mara lafiya ko abu ne ke da duk wanda ya saka buri a ransa babu ko shakka aikinsa ba zai kyau babu abin da ya hana mutane su tuba sai ganin akwai gaba shi wannan gaba kuma na Allah ba wanda yake da iko da shi wa zai kai gobe da yawan yan wata da kuke jin labarin wallahi sun kulle wata za su tuba mutuwa ne zo shi ba tsakanin su da ba wanda yasa annabi alaihi salatu wassalam ya yi wasiya wa abu ayyub al-ansari ya ce in ka tsaya sallah to kai sallah ta neman kwana da ka ji a ranka wannan sallah ita ce sallar karshe a ranka wannan kuma shi ne magana ta gaskiya mutum ya yarda ko bai yarda ba akwai sallar da in aka yi da kai na gaba za a yi da kai wannan ita ce gaskiya ita ce gaskiya wata sallah ce Allah ya kore maka irin watakila wannan juma'a ne da za a yi ta ce ta karshe karshe ne ya ce maka ba ita ba ya ce maka ba ita ba ne wanda ya maka watakila da asar da za ka yi ta ce ta karshe ba za a yi maka ba da kai ba watakila daren yau zai iske ka ne kana bace baka sani ba watakila gari gobe zai waye kana cikin bace ne baka sani ba wannan abu bai don uwa musulmi tuna mutuwa da kuma takaita buri shi da abin da yake gyara rayuwar ba duka wanda yake nibanta da zafi to shi ba zai kare ba kisa annabi ya ce da abdullahi bin umar da sauran sahabbai annabi ya ce ba ɗabi'an musulmin kirki ba ne yana da abun da zai wasiya a kai ya kwana biyu ba yi da rubutaccen wasiya nan ya ce ba ɗabi'an musulmi ba ne abdullahi bin umar ya ce wallahi dare ɗaya ba ta taɓa wuce da ba face ina da rubutaccen wasiya kun san me yasa mutane ba sa rubuta wasiya gani suke suna da lokaci sai ya kwanta jinya wancan makwacinka da ya mutu jiya jinya ya mutu wancan abokin haka da aka ce ya mutu a hanyar kano shi ma din ya yi jinya ya rubuta wasiya wannan da ya kwanta ba a tashi da shi ba shi ma din ya rubuta wasiya ko na tunanin yana da lokaci da gaba wannan shi yasa mutane ba su rubuta wasiya wani daga cikin magabata duk dare ya zo zai kwanta zai ce da matarsa in na mutu wane mun wanka wane mun sannan wane kaza wane kaza ba a daren da bai faɗa masa wannan take ce masa har da ra'ayi ta umiya wai ka ga ka mutu ne a mafarki ya ce mata yanzu musulmi yana da bukatar sai mafarki zai mutu ya bar musulmi kai da aka ce idan asbata in gari ya wayi karfe zamanin za ka tallafa duk wannan rikici da muke yi wallahi tunanin muna da sauran lokaci wata ɗaya gaban aka ce yanzu watan ka ɗaya rage ba wani rikicin da za a same ka yau a ce abin da ya rage maka na rayuwa wata ɗaya ba ka kai ƙarshen watan sha biyu ba ba wata rikicin da za a same ka da me yasa kake rikicin saboda kana da akwai lokaci wata lokaci wata mai tsawo ne a wajen wanda kwana sai ka la'asar yana da yawa ba ka gane haka yanzu za ka mutu amma za a sanar da jana'izar ka da la'asa shi lokacin ba da tsawo a wajen mamaci shi ne yake kallon su mai tsawo sun kallon su cewa ba da wasu wanda da wannan buri shi sa mutum bai tsoron ya jefa kansa a cikin rikici duk hayaniya sun fi ɗebo kansa suke sa kansa mutum da magabata suka gane wannan karatu suna yin ritaya ma duniya suna shekara arba'in arba'in ba ka samu magabata wani mutum na da shekara arba'in wani rikici na rayuwa ba sa yi akwai wani littafi mai suna arba'una wasiya liman balagar arba'in wasiyoyi ne guda arba'in da wanda ya shekara arba'in da dai shekara ka sittin ba ba dai shekara ka sittin a ce wai har yanzu wani rikici ne na rayuwa wai da kaya ke ba ku rashin rabo sama da wani shekara sittin ne wani yaƙi za ka shiga lokacin da mutum zai kimsa ya shirya ya gyara abin da ya bata a bayansa shekaru da yawa sun wuce a baya ba a yi sallah da ya kamata ba ba a karanta qur'ani ba ba a yi ibada ba abokan ka da yawa sun mutu kafin su kai shekaru ka Allah ya so ya ara maka lokaci kuma ka sake shiga wani fitina sai dai an mutu ana haɗa rikici ana haɗa kashi wannan tunani ne irin na mutanen da وسكية وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم لا كما العفو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم